إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ci gaba a karatunmu na littayi mai suna alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab al-aziz wanda muke gabatarwa daga nan markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaran jamhuriyar niger yau muna sha biyu ga wata na safar hijira shekara 1437 wanda ya dace da 24 ga wata na sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha biyar yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in da biyu a wannan littafi mai suna alwajiz darasi na arba'in da biyu a sati da ya gabata mun fara babi na salatar tattawu ma'ana sallah ta ƙari a tattawu ƙari bayan faralla kenan to a cikin wannan babi na salatu tatawu mun hara magana akan fadaluha fadala kuma ce romo da ake samu na yin sallah ta ƙari bayan farilla illa me yasa ganin farilla abu ne tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da cikin hadisi kudusi cewa Allah subhanahu wataala aikin da ya so gabawa abin da ya ɗora mai na farilla shi ne Allah ya so a cikin aikin bawa bayan farilla ne kuma kana nafila Allah na ƙara sanka to yanzu za mu ji harkon dai wannan babi zai kama Allah ta fadala ta sallar nafila ya ce ana abi huraira annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ƙala إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فضيلة شيئا قال رب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تتوع فيكمل بها من انتقص من الفريدة ثم يكون سائر عمله على ذلك وانا روايه imam turmuzi haka imam nasa'i sun rubuta wannan hadisi wadda da mun san da abin da ke abin da ya inganta ne amma aka yi littafin shi abu hurra ke ban labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna awwala ma yuhasabu bil abd yawm al qiyamah min amali salatu iya tabbatar da cewa harkon abin da za a ma bawa bincike ko lissahi a cikin ayyuka da bawaye a nan duniya za a fara mai bincike na aikin da aka sa shi ya yi ɓangaren sallah sallah za a fara bincike a cikin dukkan wani zakka wani haji wani aikin alkhairi da kai dai wani koma mai hatar jihadin duk abin da kai na aiki sai an ɗauko sallah ita za a fara diba wani shi ne ke kwatanta yake bayyana da cewa mahi girman ƙimar sallah cikin aikin ibada sai an doko ta an diba idan ya ce fa'in salhat faƙad aflaha wa an idan aka diba sallah ta yi kyau gam ka samu wayan a cikin sallah ba matsala komi ya ce wani bawa wanda ya dace kan haka fagad aflaha wa anja ya rabauta kuma ya tsira ya samu tsira daga azabar Allah wa in fasadat faqad khaba wa khasir idan kuma aka diba sallah babu ta lalace to ha ka tabe ka yi khasara yace fa in taqasa min fadiyatin shay'an idan an samu sallar amma akwai na ƙasa akwai almushkiloli wajen cika wannan sallah wajen arkani wajen akwai dai na ƙasa rashin cikar sallah qala rabbu tabaraka wa ta'ala Allah rabu tabaraka wa ta'ala sai Ubangiji mai girma da buwaya zai ce ma mala'iku, unzuru halli abdi min tatawu ku diba wannan bawan nawa a diba ɓangaren daman zuwa harka farilla ne ku diba akwai wasu nafiloli nashi na ƙari da yayi ku diba an akwai nafiloli fa yukammalu biya man taqasa min farida sai a ɗauko nafilolin sai a cike gurbin da aka samu a cikin sallah ta farilla yace thumma yakunu sa'iru amali ala dhalik kuma yaso za a biyo baya kuma da ya samu sauki a sallar insha Allah sauran aikin ma haka za a ɗaukar mishi kan wannan abin a nan mas'ala mutum zai kawo ya aka yi nafila za ta cike farilla eh akan samu bawa domin ruwa ta inganta kamar da abu dawud ya rubuto haka imam ahmad hadis ammar bin yasir iya ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa innal abda la yansalim min salatihi ما كتب له إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها eh wannan hadisi iya karantar da mu cewa bawa kamar da Amar bin Nasir ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa zai kare sallah ya sallah ya kare amma abin da zai samu daga cikin sallar shi zai samu ɗaya cikin goma wani ɗaya cikin goma har ma gida goma ba shi misali ana samun misali ana samun lada dubu a sallah to kenan shi yanzu zai samu ɗari misali wani ta ba shi la ɗari kenan bai samu ɗari tara ba kenan wani za a ba shi tusuha ya ce ɗaya cikin tara shi ne ke misali kenan a raba kenan abin da aka ce a raba gida goma kuma a raba gida tara kenan ya ɗan yawa don ka raba gida goma aka raba gida tara kenan abin zaka samun ka sanya haɗan yawa wani thumnuha wani za a raba gida takwas sallai abin da ka samu sallai a raba dubu gida takwas ka kenan ya yi ɗari kenan na mai ushiri ko za a ba shi ɗaya cikin takwas wani subuha ce za a raba gida bakwai sallai a ba shi ɗaya misali a raba dubu gida bakwai wani sudusuha ɗaya cikin shidda wani kumsuha wani za a raba gida biyar cikin ɗaya cikin biyar kaga ya bi shida ɗaya cikin shida ko wani za a raba gida ɗaya cikin hudu wani za a raba ɗaya cikin uku wani a bashi rabi kaga wannan kenan iya karanta da mu sallah mutum zai iya wani aiki a sallah ko bar wani abu da cikin ayyukan sallah ba a ce ba sallah amma sallah ta na ƙasa ladan ya rage shi kawo ne yawan malamai ke kawo suka suna ga cewa za a ce misali kan misali abun rike ɗaya da makan hagu ya za a ce mutum yana da sallah ba annabi ta salu kamar ayatu musa annabi ta kusala kamar da nake sallah ya za a mutum yana sallah ba ta annabi ba ce kuma iya sallah a idan mutum misali bar irin dawo da makan hagu iya daga cikin wani aiki na sallah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ta tallashi kuma ya ga misala kamar da yake to amma ka rage irin wannan aikin kenan ba a ce ba ta ɓaci annabi ce ba an ka ta ɓaci amma dai kenan irin wannan an kabarta kenan ka rage wani kaso daga cikin aikin sallah misali ne ladan ka ya rike amma a ce baka sallah gaba daya amma ka yi hasarar wani aiki ba ɗaya da wanda yi su to don haka sallah shi ake cewa kullum sallar ka tana kusa da yadda manzo Allah yi ta sallar sama tana kama da manzo Allah yi ta sallar ta lada kana ƙara kusanta da yadda yi ta sallar lada kira ko su ayyuka ko da ta mustahabi ne eh kawai amma wanda yayi yayi ka lada kinan ladan da aka tattali ana samu aka sallah yakan bambanta daga mutum zuwa mutum da irin aikin da yi da irin abin da yawa sallah ke wani shine kenan akan samu sallah ta yi amma tana da abin da ya kamata a samu a sallah ba a samu ba ko kuma daga cikin aikin ma wanda yake mai karhi ne ka rage wani da ke ce taɓa ba amma ka yi ka samu na ƙasa wannan shine kenan irin wannan nake an samu irin kurakurai na sallah wanda an samu na ƙasa cikin farilla sai Allah subhanahu wata'ala sai ba da umarni ga mala'iku a diba aikinka na nafila sai a ɗauko a biya wannan a cike gurbin wannan na farilla shi mutu kenan wannan wasu na ruɗuwa da wancan ruwaya ta wannan sahabi wanda yake tambaya abin da sha addini aka gaya mai duka wannan maganar sallah maganar azumi maganar zakka maganar haji kuma kuna iya cewa iya rantsuwa bai karawa bai da kan wannan annabi cewa in yayi gaskiya ya rabauta an wuce ita in sarka kenan in yayi ta daidai kin ya cika ta to kai ana gudun na san kuwa tabbas za a samu na kasa cikin tako taka an samu haka nan kenan kenan kuna akwai muhimmancin sallah ta nafila gabawa tana ma bayan ladanta kuma cike gurbi na faralla wannan shigo gurbin faralla sai an ɗauke ta ne an samu ta samu karbuwa to kuma ake ɗauko sauran wasu ayyuka da kai a rayuwarka na ibada ba a ɗauko su ya an samu sallah ta samu shiga kenan kuwa tana muhimmanci nafila tana cike ma gurbin sallaka ta samu ɗaukuwa ta kuma a ɗauko sauran ayyukanka wannan shine abin da yake wannan ruwaya da makaranta wadda imamu nasa ya ka tarmizi suka rubuto sai yanzu dai kenan mun ji fadala ta muhimmancin sallah ita ce harkon kenan nan ka iya karantar da mu mutum ya kware ya bada muhimmanci kan sallah a cikin ibada tana muhimmancin gaske kware mutum ya kula da koyanta saninta kuma da yinta a yanda ya dace sai ya ce istihbabu kauniya fil bait kuma ita nafila wannan zai ma baban mas'alar ita nafila wannan an yi so a yi nafila a gida ya halitta a masallaci amma a gida tahi sai hujja kan haka sai kawo ruwaya wadda ma muslim ya roto an jabir qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li bayti nasiban min salati fa inna allaha ja'ilun fi bayti fi bayti min salati nura abin da yake wannan ruwaya ta Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qada ahadukum as-salata fi masjidi idan ɗayan ku ya ƙare sallah a masallacin shi inda yake sallah falyaj'al li baiti nasiban min salati ka sanya wani ka ware wani kasan sallaka ka sa shi a gidanka kaka sallaka na duka a gida a masallaci ayi kokarin kawo wani kaso a sallaka ayi kokarin kawo shi gida sai ce kama dalili da na haka kin fa inna Allah ja'ilun fi baiti min salati nura domin Allah mai girma da buwaya yana sa maka haske dalilin sallar a gida kina yin sallah a gida yana kawo haske a cikin wannan gida kina da muhimmanci a kula da yin nafila a cikin gida bayan wannan ruwaya kuma sai kawo ruwaya wadda Imam al-Bukhari ya rawaito haka Muslim haka Abu Dawud haka Imam an-Nasa'i wa an Zaid bin Thabit أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا صلاة المكتوبة يتي زيد بن ثابت رضي الله عنه كيتشيوا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إذا قضى أحدكم الصلاة آه يتي عليكم بصلاة في بيوتكم إنا مكو أمرني da yin sallolinku a cikin gidaje mana ku rika sallah a gida a gidajenku yace fa inna khayra salatul mar'i fi baiti illa salatul makatuba domin hiyayyar sallah ta mutum wadda ta yi lada sallar ka a cikin gida abinda kurin ya ware sallah ta farilla ita ware ita ce wadda kenan aka shar'anta ko aka fararta yinta a masallaci amma nafila a gida ta hilada wannan shine wannan fakadakin daga nan kun iya ga ya wadatu da ya karantar da mu na mahimmancin yin sallah a cikin gida sai anwa'uha ita wannan sallah ta nafila kalolinta nau'i nau'ikanta kana iri iri ce daban-daban ce nafila ba iri ɗaya ba ce ya ce salatu ta tawo ƙasiman mutalaka wa muƙayyada salatu ta tawo sallah ta nafila da muka magana kanta ya ce kaso biyu ce gida biyu ce iri biyu ce akwai mutsalaka wadda saki ba kaidi ba iyaka ba ya yi lokaci kaza ko raka'a kaza ko bayan kaza a kurin na fila ce aka yi ne a kurin mutsalaka kenan kuma akwai muƙayyada wanda aka ce lokaci kaza ake yinta ko a wuri kaza ko raka'a kaza an yi magana an haddade bayani kanta ya ce falmuƙayyada هي المعروفة بالسنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها yace ita muƙayyada ita ce wadda aka sani da sunan rawatib sunnoni na filoli da ake suke tare da sallah wanda ba sa rabuwa da sallah in ma gaba in ma baya sunan rawatib ya ce kabar salata wa ba'adaha wanda ake yi kayan sallah sa ta farilla ko bayan sallah ta farilla wannan shine abin da yake na muƙayyada kenan kuma ya cewa ita ma kanta sunanin rawatib kin wadda ake kayan sallah ko bayan sallah ita ma ya ce ƙisimani ita ma gida biyu ce akwai mu'akkada akwai gairu mu'akkada ya ce mu'akkadatun wa gairu mu'akkada akwai wadda take mai ƙari a ciki kuma akwai wadda ba ta da ƙari mana wadda annabi iya lazimta yin ta misali a ce tana ƙari wadda kuma wata ran yayi wata ran haka shi ne suka jibi ƙarin abin da to yanzu a bayanin da ya maka na nafila rahmukallah mai ƙarhi da mara ƙarhi sai ce maka fal mu'akkadatu sunata asharata raka ita mai ƙarhin raka'a goma sha biyu ce ita ce a rawatib masu ƙarhi raka'a goma sha biyu hujja kan wannan magana sai ka ruwaya wadda imam muslim ya roto haka abu dawud haka imam tirmizi an abdullahi bin shaqiq qal sa'altu aisha radiyallahu anha an salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an tatawu'ihi فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي, ركع فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسعا تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين abin da yake wannan ruwaya ta Abdullah bin Shaqiq yace na ma Aisha tambaya na ma Aisha tambaya radiyallahu anha kan yanda manzo Allah ke sallah sallah ta nafila ai tambaya yayi manzo Allah ke sallallahu alaihi wasallam sai ta ce mishi ga dai abinda ta bashi labari abinda ta rike na nafilolin shi da yake ta ce mishi kano yusalli fi baiti qabala zuhr arba'an yana sallata raka'a hudu a gidana wannan gani iya raka'a hudu a cikin gidana kayan azhar raka'a hudu kayan azhar thumma yakhruju fa yusalli bin nas kuma ya huta masallaci ya je ya salla da jama'a ثم يدخل فيصلي ركعتين ساكي شغوا يقوم داكينا yayi sallah raka'a biyu bayan ya kare sallah ta farilla nawa kenan shidda kenan ko tace wa kana yusalli bin nas al maghrib kuma iya zuwa sallar magariba da mutane thumma yadkhul kuma ya sake shigowa gidana bayan magariba fa yusalli raka'atayn sallaci raka'a biyu bayan ya yi sallah da jama'a ta magarba ya dawo gidanta ya yi sallah raka'a biyu nan an samu nawa kenan shidda kenan ko takwas kai takwas ta ce wa yusalli bin nasi isha kuma za shi sallar isha da mutane idan ya ƙare sallar isha wa yadkhulu baiti fa yusalli raka'atayn in ya ƙare isha zai dawo gidana kuma ya sallaci raka'a biyu mun samu goma ko ta ce wa kana yusalli min nalil tis'a raka'at fi hinna al kuma yanzu anan ta tsaya mata sama can goma kuma sai take ce maka yana sallar a cikin dare iya sallar raka'a tara a cikinsu da wutiri nan me kenan kamar tana raba sallar wutiri ta dare da wa'intan rawatib don za mu ga wannan an ambaci wannan salloli na rawatib ko ake maka dai kurin ana sallar raka a tara yanzu magana tara daban ta cikin dare ce wace muna yanzu muna rawatib wanda ake yi kahin sallah ta farilla ko baya yanzu mun samu goma ko amma he ta ba mu labarin sallar dare iya wutiri da raka a tara kamar da ke sha daya sai take cewa وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا tace yakan sallaci wani dare zai sallolin shi a tsaye ijima sai dogo sallah a tsaye duka a tsaye zai su kuma dare mai tsawo kuma yakan yi sallah dare mai tsawo ya sallah a zamne duk yayi nafila ce yana yi a tsaye iyayi a zamne to sai take gaya maka yaya yake yin su ta ce wa kan iza qara'ahu qa'imun raka'a wa sajadahu qa'im wanda yake yin a tsayin in yi karatun shi a tsaye yana ruku da sujada a tsaye ma'ana ta tsayin gaba ɗaya komai a tsaye zai yin ta bayani ba kamar a tsaye sujada ba a ta tsayin wanda yake a tsayin cikin daren mai tsawon duka yana yi komun su da ruku da sujada komai tana ta tsaye waki zai karatun a tsaye ya komi wace wa idza qara qa'ida in kuma a zamane ne yayi zai sallar dan a zamane kurin raka'a wa sajad kuma qariya zamanan zai karatu shi gaba daya yayi ruku su kuma zamane kenan ta tsaye yayi ta a tsaye in ta zamane zai a zamane kinta gaba daya nan menene duka an samu a wajen shi annabi sallama wani lokaci zai fara sallah a zamane sai ya yi sauran aya talatin zuwa wata ruwa aya arba'in wasu saura ne da karatun in yi sauran aya talatin zuwa aya arba'in sai tashi tsaye tasirin sai yi da aya talatin arba'in ida wacce zai sai ruku'i kuma ya saura kuma yanzu kuma ya sujada nan jima ta da ya zamane sai ya karatun a zamane a zamane don karatu ya ɗaukan tsawon lokaci sai a zamane a takaice a zamane zai karatu ya komi amma in ya kosa ruku'i aya talatin zuwa aya arba'in sai tashi kaga anan rabirai da aka yi ta sai ka mutu wannan wanda ke yi ta tsaye daban wata tsawon duka tsaye duka zai tautara duka tsaye a tsaye bai azamne wata kuma duka zai azamne gaba da azamne wannan wata kawo ta shi anan anan ruwaye ta kawo maka iri biyu da yake yayi a tsaye yayi azamne ko na iya halitta illa akwai magana ta cewa wanda ya salla a zamne iya da rabin lada na wanda ya salla a tsaye amma kwalici amma akwai ruwa cikin sai musulun hadisi ya tabbata daya cikin sabai ya so annabi ya salli azamne ya rasulullah kana salli azamne kai ma ganin ganin rabbi ladaci a riba kam ku bane ba ni ta ladan nabi raguwa cikin sai musulun akwai ruwa wannan ke ce tashi ba shi na shi ba namu ne ba tashi ba rage lada eh cikin sai musulun akwai ruwa cikin sai musulun yace yanzu dai anan sai ta ce وكان ينزع ابن مسلم وكان اذا طلع الفجر صلى ركعتين tace idan alfajir ta keto sai ya salla raka'a biyu kina an mun samu raka'a goma sha biyu magana kenan mun samu raka'a can an samu hudu kayan azhur bi ba azhur shidda bi ba magariba takwas bi bayan isha goma sai eh sai biyu gaban alfajir sha biyu kenan to wannan shi ne magana ya maka wannan sha biyun su suke da suka yi ƙarhi amma a ko suke nan wanda ba su da ƙarhi haka sai bayan wannan ruwaya ta wadda yake musulmi ya rubuta haka aka abu da aka imam turmuzi abu dawud sai kuma zai kama ruwaya wadda ita ma imam musulmi ya rubuto ta haka abu dawud haka turmuzi haka ibn majah abin da yake ishi wannan nasin hadisi na آه وعن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى من صلى سنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة أم حبيبة تقبل لبارن شوى أنه صلى الله عليه وسلم ياتي كتاجي تاجي لكل ننتا تاجي manzana sallallahu sallama iya cewa man salla sanatai asharata raka'a wanda ya sallaci raka'a goma sha biyu fi yawmin wa laila a cikin wuni da kwana kin cikin 24 wuni da ranka da wuni ka sallaci raka'a goma sha biyu manzana ya ce buniya lahu bihinna baitun fil janna za a gina ma dalilin wa'annan raka'a goma sha biyu za a gina ma gida a gidan aljanna dalilin sukura raka'a goma sha biyu a wuni nan akwai ruwaya ta tirmizi a bayan wannan sai take ambato wannan raka'a sha biyun ta yi na magana kayan azuhar raka'a hudu bayan azuhar raka'a biyu bayan magariba raka'a biyu bayan isha raka'a biyu da raka'a biyu ta kayan alfijar akwai ruwaya ta abdullahi bin umar shi da ya kawo nashi ya ga goma samu shi mai matsalar raka'a hudu ta kayan azuhur ya kawo biyu amma duka wuraren ɗaya ne kayan azuhur ya ka nafila haka bayan azuhur haka bayan magariba bayan isha da kahin alfajir duk sun yi tufaki a kan wurin abin suka bambanta a raka'o'in da ake yi a azur sai ya kawo hudu ka ta kawo da umar habiba da aisha duka ruwa su hudu suka kawo kayan azur hudu suka kayan azur da umar habiba da aisha ma abdullahi bin umar biya kawo to wannan kowa ya faɗin abin da ya gani wasu ji to kenan anan me ka haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam a gida ne yake raka hudu aisha da gani a gida yake raka hudu in zai a masallaci ke raka ibn umar gani yadda ta gana abin da cin gida shi da ala kullu halin dai kowanne ya tabbata raka'a hudu kayan azhur bi bayan ta ko raka'a biyu kayan azhur raka'a biyu bayan azhur wannan shine nafiloli waɗanda suke masu ƙarhin a cikin nafiloli na rawatib yanzu sai wace wa ghairu muakkada nafila wadda take ana yin ta kahin sallah ko bayan sallah amma ba ta da ƙarhi kamar wa'annan da aka ambata he cai raka'atani qabla salati al-asr wal maghrib wal isha raka'o'i biyu da ake yi kahin sallah ta la'asar da kahin sallah ta magariba haka kayan sallah ta isha duk da magana ta raka'a ta azuhur umu habiba ta kawo ta fadla ta masautar ruwaya ta musamman wanda imam ahmad haka ya rawaito haka abu dawud haka imam nasa'i haka tirmizi wanda ita fadla ta musamman ta yin raka hudu kahin azuhur raka hudu bayan azuhur kuma hudu kahin ita kuma hudu bayan ta azuhur ta ce mai hafizu ala arba'in qabala zuwa wa ba'daha haramahu Allahu ala nar wannan matsayin kan take ruwa ta ummu habiba cewa annabi sallallahu ya ce duk wanda ya kiyaye raka'a hudu kayan azhur iya raka'a hudu bayan azhur Allah zai haramta wuta ta ci shi wannan ruwa ta tabbata kamar Imam Ahmad haka Abu Dawud haka Tirmidhi haka imam da sa'i sun hadisi tabbas kaga wannan kenan akwai falata musamman ita ma daban kuma ita ma rawatib ce din da an yi su kayan nafila kai kayan farilla haka bayan farilla illa nau'in ta daban ne da wancan wanda ai hudu ai biyu ko ai biyu ai biyu shi a takace duk wanda kai illa da manzo a bambanta da hudu da hudu da biyu da biyu ai sun zama an san hudu da hudu sun yawa takwas ko sun yi lada kuma ga fadala ta musamman ta yin haka iya baka wata kariya ta musamman ka samu wata kariya daga wuta ta musamman dalilin raka a takwas kenan hudu kayan azur hudu a bayan azur to a nan wannan shi zai kawo a nan wacce ma ambata raka hudu ta azur can ambata wannan da ya ce gari mu'akada ya kawo maka raka a biyu kayan sallah ta al'asar raka a biyu kayan magarba raka a biyu kayan isha duka wannan ya taƙaita wata ruwaya wadda abu ne a kumshe amma an san ana magana sai ta ana abdullahi ibn mughaffal annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli adhanaini salatun baina kulli adhanaini salatun kuma an uku ya cali man sha abdullahi bin mugaffal ke cewa wannan ruwaya ma imam al-bukhari ya ruwato haka muslim haka irin su duka suna duka wannan suna arba sun kata duka suna arba sun kata abu dawud tirmidhi da sa'ibin majah sun kaje su abdullahi bin mugaffal ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baina kull adhanaini salat tsakanin dukkan kiran sallah biyu akwai sallah nan an kirayi adhanain dan rinjaye su da iqama aka gama ta da adhan amma ana ne tsakanin kiran sallah da iqama shine baina kull adhanaini tsakanin kiran sallah ana ne iqama da kiran sallah su tsakanin su kenan dukkan kiran sallah an aka yi kahin ayi sallah akwai nafila duk kiran sallah an kare shi kayan ayi farilla kayan atar sallah akwai nafila magana kenan annabi hede wannan kalma so uku sallallahu salama ya ce amma liman sha'a wannan ba dole ba ne ga wanda ya so kamar za mu gani yadda yake magana sallu qabala al-maghrib sallu qabala al-maghrib na uku yace liman sha'a ko wata ruwa ya ce rak'atain ya kawo ruwa amma ruwa Imam Bukhari kurin ku yi sallah ku yi sallah kahin magariba ku yi sallah kahin magariba kuma ya caya ga wanda ya so can ma daban ya zo wata ruwa ka raka a biyu kayan magarba wannan kenan shi zai kata ganin tana akwai ta kuma an yi ta kenan a nan kayan an sallar an kiran sallar ta azhar ne ta al'asar duka wannan akwai su duk da shi ana ya kawo ya ambaci la'asar da magarba da isha haka azhar ma din ma ambace ta shi zai kata nan ba sai a yanzu dai sai kuma ce wa tustahabul muhaffazatu ala arba'in qabla al-asr kuma ana so mu kira mustahabi kenan an so ba dole ba an so mutum ya kiyaye yin sallah raka'a hudu kahin sallah ta la'asar a kula da kiyaye ta me hujja kan haka sai kawo ruwaya wadda إمام الترمذي يروته يكا رواية عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين أنا صلى الله عليه وسلم يا كسنت إيا صلى ركعة هدو كاهل أثر kuma yana bambanta tsakanin raka'o'in guda hudu da sallama tsakaninsu ƙarƙashin salatu lalwa wani harin masana masana biyu ya sallama ga mala'iku mukarrabai da suka biyu su na musulmi ya sallama shi a nan to maganin turwa ta gaba ya ka bayan wannan hujja ta nafila ta kayan la'afirka a hudu kayan la'asar kuma kawo ruwaya wadda abu dauda ya rubuta ka imam turmuzi يتي وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العسل أربعة الله يجيكن متما إيه كمان دا ابن عمر كتشوا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رحم الله امرأ الله يجيكن متما دا صلى قبل العسل أربعا دي صلى ركعة هدو kahin la'asar ‘yan uwa wannan su ne nan nafiloli da zai kawo na wanda an so a yi su a wa'innan wurare duk da cewa ya ambaci mutsalaka ba tare da anan ya ambato magana mutsalaka ke mutsalaka gashi za mu zo mu ga wani babu misali ne nafila tsakanin magarba da isha da sauransu da irin misali bayan sallah wallaha ko da rana irin wannan nafila wanda ba su alaka da sallar ta farilla shi ta mutalaka to kayan su yanzu mun yi magana kan salloli da ake yi kahin magarba ko bayan magarba ko da kahin kahin azhur kahin bayan azhur kahin la'asar mun ji ko sai mas'alar ta mai ake cewa bayan la'asar bayan la'asar akwai a takaice yan uwa mas'ala sallah bayan la'asar abin da ya shahara wajen malamai ba a sallah bayan la'asar to amma a gaskiyar magana ba dan boye babu sallah ne ko san ba nata ne hakika magabata sun samu dan sabani ko ta fa'inta kan hana sallah bayan la'asar sai aka ɗauki abin kun alal talatin alhali akwai ruwayoyi wanda sun tabbata misali cikin sula sai na albani kwarai ya kawo ɗin ruwayoyi na cewa wa kana yana an salata ba'da al'asar illa wa shamsu murtafi'a ruwa ta abu dawud da sauran dai wurare annabi sallam ya hana sallah ba'da al'asar mai ce illa wa shamsu murtafi'a sai rana in tana sama a kenan rana abin da aka hana in ta je ne ta karkata ke tana sama an hana ke na wannan ruwaya dan wa a takaice wannan magana a cikin sisla sai na albani wannan yan wa almaji domin matsalai kai tsaye akwai lokaci ga yan wa ɗaliban malamai ko masu yan wa almajirai irin wannan magana din da an saba mutum da gaji an ce ce wace ba ana yi kun ba a yi sai shiga faɗa ko kurin maimakon tsaye bincike abin yan kullum abin da ya gama yan uwa kullum idan ka ji malamin sunna ya magana kada kurin kai tsaye ce ma kun shirme da kyalin ƙarya ce ka bincika da wuya malamin sunna zai magana a banza to wasu malamin mutane su a kurin ba haka bane shirme ne daga su ba san abin ba ko ba san abin ba ko sai su ce ba haka bane kurin su har faɗa ma lokaci a tsaya ake shin da aka ce akwai nafila bayan asar eh mun san ba a yi to a kai na ka samu shi ne neman ilimi shi ne bincike da kace kai ana yi a na ka samu hujja kaga a nan sai a zuwa ƙara ma juna ilimi ka hodi shi ya hodi wannan kawo wannan kawo sai an samu ƙaruwar ilimi tsakaninku yan uwa eh wannan cikin muhallan ibn hazam ibn hazam Allah ya cikin shirata mishi sai da ya kawo sahabi wajen 20 wan sun tabbatar da sallar nafila raka abi bal asar sai da ka ruwa daban-daban ya kawo kuma tabi'ai su ma kusan haka tabi'ai daga cikin wanda ya kawo ya ka abubakar ya ka umar ya ka usman ka ali kwaye kuma ya manganu da yawa irin masu ganin cewa ba a yin sa tura ta haka kurin he ku ture da wata fa'inda da ka tura abinda ke a yi likarar da ke a nan kusa cikin bulogun maram akwai ruwaya ta na umu salama ce a nan salam ya shigo gidanta iya nafila ba al'asar wata ruwa ta tura mai wata cikin bayanta ya aka yi a tusalli ba da asar kadan haita ka hana salla bayan asar kuma kai kuma ka hana kana yi sai daga hannu da ya kare sai yake ba da dalili asalin farkon salla eh da ya wani magana hana amma wata ce wata jama'a suka zo iya cikin wani sulhu iya nafila raka'a biyu bayan azur biyu su ba sunan zai ke yi tunan abinda ya kasho ba akwai lafazin ruwaya cewa a fanakadihima na hannu iza fatata ya ce la wannan lafazin shi ya kawo ya ƙara goyon bayan maganan masu ba'i gaba ɗaya lafazin da yake cewa sai ta ce mishi a fanakadihima na hannu iza fatata kenan mu ma idan na fila da muke yi ta bayan azur in ta huce mu za mu rama su mu ma a bayan la'asar ya ce la to wannan inda ya tabbata zai kawo mushkila to wannan ƙari ƙari na shaz kamar imam al-bayhaqi haka imam bin hazam haka albani sun tabbatar da ruwaya wannan ƙarin da aka kawo bai inganta ba hadisin shaz dan haka akwai ruwaya ta aisha radiyallahu anha cewa nan cikin bukhari haka muslim a bukhari da muslim anan salasa mai take ce anan salama bai bar ba raka'a biyu a ɗakin ta kullum ce bai bar su raka'ataini abada al-fajri wa raka'ataini ba'da al-asr wannan ruwaya bukhari ya kawo muslim ya kawo tace bai tabarin su ba wata ruwa ta burta mata ce sirran wala jaharan a hili ko aboye bai bar su ba matar kahun nafila raka'a biyu bayan asar raka'a biyu kahin sallah asuba biyu sallah kenan wannan kenan wannan gatar da go kenan wannan wannan sallah raka'a biyu da ake ka alfajar raka'a alfajar kenan to kaga nan nasi na karara a bukhari muslim wani sam aisha radiyallahu anha maka ta umar kuma abu na shahararre umar bin khattab har bugu yake ya hana kashi na fa shi ba umar bugu yake ya hana sallar kabi bal asar ya hana ya hana nafila bal asar ya hana nafila bal asar wataran wani sam aisha kina ji wataran ka aisha zaid bin khalid al-juhani zaid bin khalid zaid bin khalid al-juhani iya sallah bal asar umar ya zo ya abu ya har bugun shi ya kyale shi sai da kada kan shi ce umar wannan sallah ko kai bugu ko kai bugu banna fasawa dan kai dan nayi ta da wanda hika a nan umar ya ce mishi wani ya zai ce wala wani sallar ba ina hana ta bane ba don irin ku ina hanawa ne don mutane ba da za su bude kowa daga raka biyu wani ba na asar shi dalilin bugun umar da yake ya kaga dalili kenan ba dan ba iya inkarin a ga dalili kare waccan shiga yin sallah ba asar haka lokacin da aka hana haka suka yadda cikin sabai umar ka mai dalili ba da irin kuma nake hanawa aisha ko aisha radiyallahu anha aisha aka ba aisha tambaya aisha umar iya bugun sallah ba asar man kin ce kuma la ba asar la ba auren ta annabi yayi ta ce raymond la umar Allah ji kan umar ta kana sallihin umar ba iyayen su ta ce aisha ta ce umar iyayi ta ce umar iyayi iyawan sallah shi ma iyayi ta ce amma ta ce umar iya gudun saboda mutane suna da san ibada don gudun su rinka yin har su kai inda aka hana shi sa yake hanawa amma shi ma iya yi in wa mai son ƙarin bayani balle in wa almajirai ko malamai kayan ku a yi raddi a koma ƙalƙashin cikin sila sayar albani sila sayar albani ƙalƙashin hadisi na 200 da ƙalƙashin hadisi na 2920 ka ga bayani mai haɗi da ya yi ƙwarai kan wannan mas'ala har ƙashe shi alban cikin sila sai na mijalti na shidda ƙarshen hadisi na 2,920 kenan 2000 na sanfan hadisi a da dantisan na 200 wannan hadisi wuri guda biyu kwarai da ya haɗa bayani ya kawo na ruwayoyin gaba ɗaya ya kama ganin magabata da wurin ruwayoyin ƙarshe sai yake cewa ina masu neman raya wata sunna da ta mutu ga tawa ya sa abin mutane sun yi kan abin har sun suka aka abin ya ce ina masu neman raya suna matatta ga ta mace sallah ce raka abi ba la'asar gaskiya magana abu ne wanda mutane haka ya shahara wajen amma gaskiya ma akwai abu akwai shi bai turuwa shi ne wani littawa akwai littawa wanda ya ma wani malamin kamar ta aliki ta kiki ya ce misa wani malamin bai kawo masa magana ba ya ce kawo magana ce ga su royo su inganta kuma ingantattu wani wani raka abi ta tabbata amma me ya magana ana magana raka abi rakawa ba kurin na filoli ba su kuma ta masa'ala suna gudu ne yin nafiloli yau da nafiloli shi ne aka yi magana can ko annabi ya hana sallah ba da ka hana sallah ba la'asar ya wani lafazi ya zo ya ce illa shamsu murtafi'a rana sai kirana tana tana samu ana yi bayan la'asar raka a biyu ake magana ba kun nafiloli ba kuma na wuraren dai na ta dai dan almajiri ne bayan cikin muhalla dai an ga saboda muhalla wallahi kusan littafi guda kan abu Allah kusan littafi guda yi don ya kai sama ta 20 safa mai yawa ibn hazam ya ka hujjoji na sahabbai na tabi'ai kowa da inda aka yi kaza da inda ce kaza kowa sai da ya kama ganin ya tabbatar da wannan sallah ta tabbata da kanan salama kuma wani sabon gaba ɗaya ko ne da kawo abubakar umar usman ali ko ne kuma ya kawo malaman tabi'ai magabata wani sun tabbatar da ita kuma suna yin ta amma a yau ganin wani abin da shara wani ma zai iya sukan zai iya ma magana ko kaza ne abu ne ya tabbata baka ya ture shi abu ne a rubuce kuma a wuraren da aka amince wurin da wani a ci an karuwa a bukhari ko musulman kare tunda wani zai ce maka ya karuwa bukhari musulman ya kama ta shubhal ai annabi ya ce shi hususiya ce to an ce hususiya ce shi ne wani malamin ke cewa wanda wani multan taliki ya ce idan kai ka ce wancan annabi ne hususiya ya ce da mu sabai wasu annabi da mu sabai wasu annabi sallama sabai suka mu kai sabai sanan annabi to su sabai an samu shi yayi kuma su an samu suna yi ya ce dama kana hutusiya ce ba muka sanar annabi ko sabai ya ka hujjoji ruwa sun inganta baka iya turewa abin da ya tabbata baka iya ture shi ilan su malamai ko rashin sanin wancan ababen ko su dalilai su yi magana ba a yi amma ya tabbata ba iya karewa abin ya tabbata ko abin a rubuce a wurare amintattun wurare a ce mu neman karin hujjoji da wuraren ya koma sila sahiya ya koma hadisin 200 cikin sahiha haka na 2920 zai ga bayani mai hwadi mai yawa suka yi wallahi kan tabbatar da wannan raka'a biyu bayan asar idan mutum ya yanke baka yi baka soke shi to yanzu kenan mun yi magana ko muna magana akan yin nafila raka'a hudu kahin la'asar ko kuma mun soko da waccan ta ba la'asar an an yi ita ma ta tabbata kurin a takaice sai ya ce wa yusu ta habu ta tsawo bi salata bai da magarib wal isha an so nafila tsakanin magariba da isha ‘yan uwa nan ma masa'alar guda’ yanzu a nan bai ka barka a biyu kwarka kwanta yi nafila kenanan ba tare ba da ƙaidi biyu hudu kaza kudin nafiloli tsakanin magariba da isha ko kowa an huzaifa qal ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa sallaitu ma'ahu al-maghrib fa salla ila al-isha kaga wannan ruwaya imam tirmidhi ya rawaito ta huzaifa ya ce na zo wajen annabi sallallahu sallama na sallaci magariba da shi kinamin magariba tare bayan magariba ya yi salla hal isha ta iya nafila hal isha iya nafila ba tare ba da cire kayi na kenan ya cikin nafila ta mutsalaka nan kana iya nafilarka kuma malamai na cewa bayan mutsalaka kana iyinta na fila ya tabbata mutlaƙin ma ba tare ba sana kawai ka ta yi makurin ka yi ta yin na fila ma ba ma magana magana raka a naukai duk ya tabbata ban mata an samu mun karanta kwanaki cikin tafsirinmu ruwaya ta wannan wannan ahnab bin qais wanda ya samu abu dhar a cikin masallacin da mashka wanda ya same shi iya sallah kun yi sallah ke kun yi taso yi taso yi taso bayan da makaranta labarin wannan rabi'a wanda ya ce wanda annabi ya ce rabi'a ka je ka ka je ka roki abin da kake so ka tambayi abin da kake so a wajen rabi'a zan baka wanda ya je ƙara shawara da Rasulullahi ina son zama da ka a gidan aljanna ko annabi ce mashi ina ka taimake ni akan bukatar ka da yawan sujada nan yawan sujada ana ne yawan sallah to annan ƙarshen irin wannan ababen kenan aka ce kun yawan sallah shi ahnaf da ya ga abu zar iya wannan salloli sai ya zo bayan ya kare sallah ya ce latijo kana ta sallah na kalama ka sama wanzu a nawa kare ma a wutiri ka taranta ko a nawa nawa ce ma kai wutiri ne kai ko kuwa shafa'i ne kake ta daga nan eh sai ka ce mishi ya ce illa akun adari ya ce fa'in na la ya dari in ni ban san ba nawa nayi Allah sa abin da nayi kin sha Abu Dharr kun nafila ke ba tare da kaidi ba so ka a ta kun yake kun yi tashi yi tashi kun ina mun mutalaka ce ba ma magana ka abi kun kai tayi nafila yace in ni ban sani ba ai shi Allah ya sani yace naji halili na masoyina a nawa kamar yace iya ce ma min abidin yasudu yasudu sajadatan illa rafa'ahu Allah biha daraja ya ce na ji masu annabta mai iya cewa ba bawan da zai wata sujada sai Allah ya ɗaga mai daraja wata anu khati'a ya ɗauki mai kuskure kina a bashi daraja a kan kare mai laifi kinan kurin shi abu zar kurin yake kurin ya ce irin wannan suna kace nafiloli wanda ba su da kaidi bayan adadi ma kurin kai tai wannan bis cikin rawatin irin na kayan sallah ko bayan sallah wannan sallah ce ake kun da rana ko da mace kun kana bulkan labarinka ba ma kai da kai mun kai ba kai lahi ba wannan cikin wannan littafin sai fike sunna wani ya kawo kashe kashen irin sallolin ire-iren wannan ya kawo su wanda kashin da irin bayanan na nafila mutalaka ba tare ba da kaidi kana iya tayinta kenan yanzu kenan mun san nafiloli illa mas'ala nafila ta bayan ko nafila ta ba magarba nasi ya zo gaskiya yinta a gida shine aula shine tabbata don annabi salama har ya ma wasu sahabbai inkari akwai ruwa cikin sunan abi dawud a cikin sunan nasa'i haka cikin sunan ibn maja da an wurare ruwa ta inganta annabi sallallahu salama annabi sallallahu ya je ziyara wajen bani ashhal da ya je wannan ziyara sai ya ga bayan a can magarba bayan magarba sai ya lura mutane ya ga mutane suna sallar nafila ta bayan magarba a nan masallaci bayan magarba wani lafazi sai ke cewa innama hadhihi salatul buyut wannan wa sallar gida ce nasan haka kawo wannan wa sallar gida ce wani lafazi na nasa'ini sai ke cewa sallu hataini raka'ataini fi buyutukum ku yi wannan nafiloli a cikin gidajenku haka can su shi sa abu dawud sai tarjama baban da ya aina tusalli raka'ataini ba'dal maghrib abu dawud babu na musamman yayi a ina ake sallah raka'a biyu ta bayan magariba matambaya sai ka maka wannan ruwayar wannan sallar gida ce kenan a ƙashin wannan ruwaya za mu kenan bayan magariba nafila ta bayan magariba annabi ya ce a gida ake yin ta salama kuma ya ce ku yi ta a gida a wata ruwaya to wannan kuma malamai an shiga an wuta to yanzu ya za ka yi kai da baka je gida ba ya ya ya wannan kuma an shiga ra'ayi kuma fahimta ta malamai wannan kuma ra'ayi ne dole ga maka na shiga maka shi ya ce ta gida ce kuma a gida ce ake ta kuma shi a gida ke wannan kuma kusa malam haka ce wace maka bai gida nesa bai gida nesa to su kasan kullum ce a kara a cikin addini ra'ayi bai hada turewa su wa'ancan da annabi in kari gidansa suke wancan sahabban da annabi ce wannan sallah ku yi ta a gida a gida suke baka san baka labarin baka labarin Mu'az bin Jabal wata sahabbai duka an kusa ne wata maka sahabbai babu nesa baka labarin Abu Mu'az ya salla annabi ya je ba unguwa Madina kurin ka tsaya nan kun dai kwa ka fahimta shi gurin a takaice dai mu tsaya wannan kuma kowa kowa mutum sai ya diba shi dai annabi ya ce gata ko ya ce wannan nafila ce ta gida wata ruwa ce ku yi ta a gida wannan kuma bayanin a masallaci bayanin malamai wanda ka ce kana nesa ka za ba kawo ta ba yan wasu saudiya mutum ka bakan shawala za ka mutum yana rigima kai wannan sallah ai kuma ga ga wata nafila da bayanta yanzu misali za ka rigima abun kana ba nafila yanzu mutane suke nafila bayan kina sallah suna yin ta to ga ta ba nafila ma ko an kawo ta kaje ka dawo baka sallah ta wutar masajid ba kurin kuma ta bakan shawala kurin shi dai wannan mutsa nan nasan dai haka yace wannan kuma bayanin malamai kowa da nashi eh kenan a takeice ɗan uwa hanya a take a zahiri dai ba mun ce ba da akwai cikin magabata masu ganin ma ba a yi samlahin ne gaskiya magana amma wai mu tsaya ma menene yahi kuma me ya kauce ma shuba kurin kayi annabi ya ce sallah ce ta gida nafila ba magarba kuma kowa ya san sallah ga ta lada in baka wannan ba akwai ta bayan kiran sallah na mulka sanan filoli ga ta kayin kayin isha kai bayan isha duk mutane ba su yi maka suna kwana ana ta rigima kan wannan bayan isha akwai nafila raka'a biyu bayan mutane suna ta to ya ga mutane da ko in ba kai wance ba kai to imam bayan isha ma sai can ba shi ba komai bayan isha ba shi ba nasi ma tabbata to ka kenan abu ne mutane kun su da suke ba so ka su shiga cikin wani rikici sai ba kan wala to dai yanzu dai mun ji nafiloli wanda ake yi na cikin sallah na kahin azuhur bayan azuhur kahin la'asar da bayan la'asar da kahin magariba da bayan magariba illa ta ba magariba ce nasi aka samu a nan sai sama cikin sunan abi dawud cikin sunan ibn maja cikin sunan nasa'i duk wata ko ana nasin ya zo wannan na cewa masallaci ta gida ko ku yi ta a gida na filolin gida ne wannan kuma nasin haka annabi kuma annabi ya musu magana ne su masu yin wannan wacce ku yi ta a gida kenta Allah taimake mu sai a wannan magana da ya yi ta huzefa bayan ya kawo wannan labari na annabi iya sallah tsakanin magariba da isha kaga anan kenan kun kana ta nafiloli ba tare ba da an kayyade nawa aka yi na hudu biyu kaza da sauransu illa akwai ta ruwaya ta shahara ana mutane suna yin taraka a shida da ake ba magariba wata falalarta ana jiza bai inganta ba taraka shida ba magariba ta shahara ana mutane suna yin tabbatar inganci wannan sai wa ana anas fi hada yatayaqqazuna ma bada maghrib wal isha yusallun yace sahabbai nan ganin an ka maganar haƙarƙarin su yana tashi iya barin makwancin su kasancen da isha suna yin ta dare ya shiga kuma da mutanen da wasu laraban suna cin abinci na dare bayan magariba shi sa ake kawo misalin ake kawo cewa isha tana sallah mai yauni ga munafukai saboda mutum ya ci tuwa cika cikin shako shi ne kwanta bai tashi hirbici bai iya dawo masallaci sai take musu wahala a wancan zamanin dan ba a yinta da wuri kuma ba suna cin abincin dare bayan magariba ke da mutum zai shi gida ya ci abinci ya dawo in ba mai imani ba sai take musu wahala da ya ta da asuba to kenan suka suka habbaci suke a nan ma ana sallar annabi a masallacin shi ta ce ana tada sahabbai tsakanin magariba in magana bace a tada ka tsakanin magariba sha su rinka yin nafiloli kiran ba wani kaidi kiran wurin nafiloli ne sai ya ce ma ja fi qira'atin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd hadhihi salawat to yanzu mun karanci nafiloli da ake yi mun ji rawatib masu ƙarfi da mara ƙarfi ya ce ana aisha radiyallahu anha qalat a ce yanzu za mu ji abin da ke karantawa wani irin me yake karantawa a wa'annan nafiloli aisha radiyallahu anha take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ni'matu suratan yuqra'u bihima fi rak'atayn qabla al-fajr qul huwa allahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun wannan ruwaya ibnu majah ibnu khuzaimah hakim ibnu majah da sulta disan aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa ni'matu suratan yuqaru bihima fi rak'atayn qabla fajr ma dalla annabi iya yaban ma dalla da wasu surori guda biyu wanda ake karanta su a raka'a biyu ta kahin ketowa alfajar qul huwallahu ahad da qul ya ayyuhal kafirun akan da qul ya a raka'a farko qul huwallahu a raka'a ta biyu duk lokaci ya yi muna fatar Allah kai raka'a biyu kahin bayan kita alfajar raka'a biyu ta ainihin ma kakana mai ashe kawal alfajar kin raka'a biyu kahin sallah asuba kin sallah ta kin sallah ta wannan raka'a alfajar kenan sallah ta wannan raka'a alfajar kin raka'a alfajar annabi iya karan iya yaban sura da ake karanta a raka'a alfajar raka'a biyu da ake kayan sallah asuba yin kuliya a raka'a ta farko ulul a raka'a ta biyu Allah taimake mu lokaci yayi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh